من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عالم يا حكيم علمنا ما جهلنا واذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله وسلم الحكيم Allah ya ce jannatu adn abin da muka ayata muka kwana a ajiya shine wala daru lafi bi khairul lil khair wala ni'ma darul muttaqin lalle Allah yake cewa gidan lahira shi ya fi alkhairi madalla da kansa Allah ya yabi gidan lahira ce madalla da gidan masu tsoron Allah gidan lahira to wanne ne gidan lahira shine jannatu adn idan ya kaga sai jannatu abin da su zama badali ne kenan daga cewa darul muttaqina kuwa da jannatu abin aljanna ta zama tirke in ba ta ita ce jannatu abin Allah ya ce ya koruna ha za su shige ta tajiri min ta ta ƙoramai na ta gudana a cikin ta a wuraren a wasu wuraren Allah ya kuma da ƙarin ƙoramai kalori daban-daban ana hudu فيها أنهار مثل الجنة التي في المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أقول قوله الجنة ومسكين هدانا بذلك wasu ruwa ne kai wa asini wanda baya canja wato baya bukata nan ruwa ka ajiye ka sai ya bukata kan sai ya kirin ko ya bukata a gai wa asini baya canja wa an harun yin da farin da ta gare ya tsaro kuma kogi na nono amma nonon shi ma ɗanɗan nonon baya canjawa haka yake kowane bayan da zaka ga nan ya kwana sai ya yi tsani kogin nonon aljanna baya canjawa ɗanɗanin daɗin yana nan yadda yake sai ce wa an haro min harorin lafafin shari'a akwai kuma kogi na giya ya ce kada kulli shari'a Allah ya wannan kogin na iya kira shi ma yake nasace kai har daɗi ga makaya na lafiya amma da mutum da sharifi ya ce wa an haro min asalin musafa ko kuma kogi na zuma amma musafa ba zuma wanda da kafi kula ke yi irin da wani ya wanda sarkakakke da spot waɗannan kogunan ce ta jeri ne ta al'adawa aljanna da Allah zai kai wa tsoron Allah ya tare da musu wata ita ce wata tsoron suke gudana ta ƙarƙashin ta an ba za ka gane ba ba za ka gane ba sai mun je tunda yanzu aka ce korama na gudana a gida da tumusar inda kake daban kuma inda za ka je inda ga wajen gaida ko wani abu da korama wannan ta haka ya aka ce ba ita ƙarƙashin inda kake ne kuma ga ƙorama ana ganin ba kuma kan ƙorama kake ba kuma kaga ai sai dai an je ba za a gane ba Allah ya ce yawan fi ha ma yasha'una kaji ba bayan wannan sai Allah ce wa ƴan aljanna masu tsoron Allah masu wannan gida suna da abin da suke so a cikin ta kasan wannan kalmar ta kai ta kawo a duniya duk wani mafi jin daɗin a duniya a ce yana da yadda yake so kuma haka yake faruwa babu shi a duniya babu wannan duk yadda kake so haka yake faruwa to ya faru awa yadda ka so in ka yi ake ya ruwa ko abin da ka nema ka samu ka samu ko to a ƙara wani awa a sake ƙara wani awa a sake ƙara wani a yi nan gaba ɗaya mu ka ci ne yau duk ka san wani da gobe ba jiya wallahi sai ka san ba ya fito kama aljanna lau fiha ma yashauna daga ran da suka shiga har ran da babu adadi babu rana babu wata lahu fiha ma yashauna to kuma ka san wani abu yanzu idan wani ya gayyace ya ce wannan kalmar da gawa ta fito to to wannan ita ma za a kalle ta da kadarin wanda ya yi ta an gane yanzu idan mutum ya gayyace ya je kare gidansa da ɗan dama dama wani ko da kawai ya haka irin ɗauka da kawai ya ɗan fara sai to ya je gidanka sai ya ce ka je ya ce maka duk abin da kake so zan maka a za ka kalli shi yadda ya ka san zai maka abin da ya faru sa to idan kuma ka je ɗan wata ne ya ce ya ce ka ba ko kuma sama ya ce duk yadda kake so zan maka ai za ka faru da faɗi to nan Allah ne ya ce duk yadda kuke so za a yi a gani gwargwadon tanadin wanda ya ce zai maka duk abin da kake so to gwargwadon abin da za ka kalli zai iya to nan Allah ne ya ce a san ba abin da zai gagare shi kuma duk abin da kake so laka dan zai iya wannan kalma da rahima Allah ce ka zalika yadillahu wa yasir yadda kake jinna Allah yake sakamako ga wanda suka ji tsoron Allah a gidan duniya haka yake su sakamako a lahira in sun je ya musu barka da zuwa ya ce to ku ci abin da kuke so ku nu wasu da ku ani an bi ma asabar ku fi hanyar ku ci ku sha kuna masu mutuwa kuna jin daɗi cikin kwanciyar hankali saboda kuma kun kun batar da wasu lokutan a ranar lahira a ranar ta duniya a cikin bi na da tsona yau kuma za ku ga karamcin wannan mutum
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين سألنا نأكاسوا وأنهم إن الجنة حال سكينا الآخرة idan sun je lahira suna cikin jannatu ne kuma na fi hama ya sha'una to kafin su mutu ma sai sun san su waye su wannan sai sun mutu sun je aljanna amma kafin su mutu ma Allah ya ce allazina tatawaffahu malaikatu tayyibina su waɗannan yan aljanna ai masu tsoron Allah su ne wanda mala'iku suke karɓar ransu tayyibina halin kasancewarsu suna ɗayibi na kalma ce jami'a suna masu tsarkaka daga barin shirka tsarkaka daga barin sabo tsarkaka suna masu shirye da sabo da Allah mutai sun shirya kamar Allah ce mala'iku sun zo ɗaukar su kuma hum ɗayibi na suna masu shiri na tsarkakar zuciya kuma suna jiran cewa a tafi mana ne ake jira mala'iku suna ɗaukar su haka mumini na Allah ne tsoron Allah ba shi da wata ranar farin ciki da ta fiye masa ranar mutuwarsa a rayuwarsa ta duniya ranar mutuwarsa a wannan lokacin ranar farin cikinsa kenan ranar da ko bai da wata ranar farin ciki da ta wuce shi saboda haka zai zama bakon Allah zai tafi daga wannan gida zuwa gidan to nan na Allah ne can na Allah ne to ya gama zaman nan kuma za a yi masa masauki a can kuma bakon shi masauki masaukin sa Allah shi sa a ce yake mala'iku za su shigo tsayi mutane suna masu takke zuciya ba wani lokaci da suke da shi da za su ji daɗi da wani shi ya sa wanda kake sarautar sadaukin gaske shi ne wanda ya dage ya cije ya ƙi bin zuciyarsa ya ƙi bin shaidan ya ba Allah in kana neman sadauki to sadauki ke yi kuma ranar nan shi kuma zai ga waye wanda ya yi wa wa kabi kaga shi kuma irin kaddara ka da zai yi to sai Allah ce ya kuro na salamu alaikum malaiku na ce musu salamu alaikum to wannan sallama wace ce aka ce sallama ce ta wannan yin da tafsiri shi ya tafi akan cewa wannan in za a aljanna ne za shi da aljanna amma gaskiya ba wani tafsiri da yawa sun fi goyon bayan ainihin da tawaffahumul mala'ikatu kuma hali ne aka kawo aka ce ɗayyibina kuma ya ƙunu na duk cikin halin ne halin kaunin mala'ikatu ya ƙunu da salamun alaikum mala'ikun suna ce musu salamun alaikum saboda ana jiya zafi ya yi zafi amma duk abin da kuke yana jin ko ba zai iya magana ya san wani da wani da wani ne abinsa da damarsa kuma ya san wani da su Allah ya sauke wani an sa ya ce amin ya ɗan samu bacci ya ce a yana jin ko kuma bacci yake yana ji sannan a duniya yake tamamin ba a lahira can sai ya ce an ce salamu alaikum mumini ne aiki da ya ji sallaman mala'ika to ya daina jin waɗancan kuma cikin to yanzu wannan sallamar da mala'ika zai masa ainihin tsuwa ce ta bashi cewa mun zo ne da salama ɗaukar ranka za a amma da salama ne ko mu da Allah ya ce mu dinga sallama a kanin mu in ce salamu alaika wai ba zan cuce ka ba kai ma ka ce wa alaika salamu kai ma amince ka bada agarka ba zan cuce ka ba ba cuta ba cutarwa to mala'ika ya ce salamun alaika kai ka san lahiya to dan haka ya kuro da salamun alaika suna cewa salamun alaika udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna wanda suke ganin cewa wannan sallama a aljanna ne ko a lahiya da sun za a shiga aljanna wannan kalma udkhulul jannata ita ce amma ai anan da ya musu sallama yana musu bishara da shiga aljanna ne shi mala'ika tun a duniya كما أبشركم بدخول الجنة نمو أبشر بشجاع الجنة كما أكل كما أكل ذاك باو كوكل جدد الدنيا أي يكي يستني شيء ده الجنة kan wani wata aya na tana tana tana tana tana goyon bayan wannan cewa tanazzalu alayhi bil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنه التي كنتم لقول اولياءكم في الحياه الدنيا mu da ma mala'iku suna cewa ai a duniya da kake tsallar nan da kake zuwa makarantar nan da kake tare da bawan Allah wa nan da san Allah kake san sa Allah na har auliya mu ma muna son fil hayati dunya tun a duniya ma tare da cikin soyayya wa bil akhirah yau kuma yanzu za ka daga kafa daga duniya zuwa lahira a lahira ma muna tare to wannan shi ودخول الجنة شجاع الجنة بما كنتم تعملون الله يأتي أنا بسبب أبن دقيقة نعيك لا شجاع الجنة wannan kalmar da ire-iren sun zo a cikin alkur'ani da Allah yake cewa bayi za su shiga aljanna da sababin aikinsu to ga shi kuma mai shari'a sallallahu alaihi wasallam shi kuma mai tafsirin alqur'ani wanda ya san alqur'ani yana cewa a cikin hadisi na bukhari da muslim da hadisi na abu hurairah la yadkhula ahadan amalu bil janna aikin ɗaya daga cikin ku ba zai shigar da shi aljanna ba sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah haka kai wannan haka kai ba kai ne حتى الحين يبدأ كيف تكون أكل النبي والعقوق هو ما أكل بس قاعد بشيء أجل وخيرا يكسي ولا أنا حتى جدا أكلنا بازي تشتت شجاعة بما سبب كل شيء إلا أن يتضمن الله بقدر من وراء الله سيدي الله يملك يد رحمة الله da falalarsa to yanzu in ka ce nan ka ɗauko wannan magana ta annabi da ya ce aikin bawa ba zai shiga da shi aljanna ba kuma ka ɗauko wannan aya da take cewa Allah ya ce wa masu masu tsoron Allah shiga aljanna da sababin aiki sai ka ga kamar da karo amma kama ne babu kara wato shi gida na aljanna da irin ni'imomi da Allah ya tanada da mumini da ya kera su aikin ka da kai shi ya jawo ya kera maka gidan aljanna ko ya ce maka sakamakon ka aljanna Allah zai sa wato misali gida ne kamar wannan gida a ce gida ya ƙiru na ce na ba ka na kai sannan na ce na ba ka ba wani abin da ba wani dalili da ya sa na ce na ba kawai na gada ma na ba ka amma sai da ce in kana so ku shiga ci gidan sai an samu tsari da tsari da ke gida da tsari yanzu in ka je kai kai kokarin samo tsani da za ka shiga wannan gidan sai ka ce tsanin shine biyan wannan gidan an gane to duk ayyuka na alkhairi tsani ne na shiga gidan aljanna da Allah ya kare a cikin kafin ka aiki saboda haka kaga magana annabi tana nan cewa ba wani wanda shi aikinsa ne zai ba shi aljanna a sai dai Allah ya ga dama da rahamarsa ya gama gini kawai sai ya ce nemo abin da za ka shiga kawai ga gidan aljanna wanda ya ƙi ɗauko tsarin fa zai shiga wanda ya ƙi yin aiki shi ke in kai aiki shi ne tsari kana tattakawa kana tattakawa ko ka fara gidanka idan kuma ka ƙi hawa wannan tsarin ko ka ƙi nemo tsarin to shi kenan za ka zama ka inda kake ba za ka shiga wancan gidan ba haka nan da Allah yake cewa ku shiga aljanna sababin abin da kuka yi na aiki ma'anarsa ku shiga aljanna da sababin aikin wanda shi ne tsarin shiga aljanna shi kuma maganar manzan Allah da yake cewa ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna ya zama shi aiki shi ne ya ba shi aljanna a sai dai ga tsarin shigar da aljanna falalar Allah ce ta gina ma gidan aljanna ba aikin ba kar mu manta da wanda ya zo tun da yake ba abin da yake banda wata Allah kuma ya roki Allah ya kashe shi yana sujada kuma Allah ya kashe shi a haka Allah yake babu labari a cikin hadisi kudusi annabi ke gaya mana da aka je lafira sai Allah ya ce to shiga aljanna da falalata hadisi ne inda kuce sai ce a da aiki na ya Allah da aiki ka aiki aka shi kenan a zo a zo kayi da bai kai shekara kaza eh kana ibada kaza eh kayi ta kuma duk da kyau eh to ni'ima ta miyan wannan wanda kake ake danta saka bai bushe ba bakinka wannan ni'ima to a ɗauki ibada kaza za a biya za a biya ni'ima ta kaza da Allah ya maka a kwashe kaza a cikin ibada kafin a zo me ibada ba duk ba a zo ko ina ba a cikin ni'imomi da Allah ya maka sai ce to sai kuma a duba ke da ko inda ba ya ba ya Allah ya rama to shi ne ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون kafirai irin wannan yanzu kai ka ɗauko tun daga kan suratul hijri zuwa suratul mahal da suke a jere banda zuba dalilai na tauhidi ba abin da ake wanda duk musamman su larabawa da suka san irin fasaha da abubuwa na kalmomi Allah na ajiye dalilai kuma a dalilai na hankali da dalilai na ainihin ayoyi ba ni ne kaza ba inda mai musu yanzu an ce ba kai bane ko ga wanda ya yi babu hankali ya nuna cewa shi ya yi kuma sun yarda da shi ya yi to duk waɗannan tauhidan gaba ɗaya da Allah ya zuba haƙi zuwa nan wani ba su kalla sun yi imani ba to shi ne Allah ya kyautar alayya zuruna waɗannan da suke hijira da su imani da duk waɗannan da biya ai ba yanzu ba abin da suke sauraro illa ai ta ce ko da zaka kawai sai malaiku su zo karɓar su sannan ne suke sauraron za su yi imani mala'ika sun ga mala'ika ka san mala'ika ba irin yadda aka ce wa wacce gobe salamu alaikum haka ne ba ko ya zo ɗaukar ɗan kafi da ai da kamar da zo da kamar da abubuwa ba shi ne da yadda Allah ya kiyaye wannan to wanda suke jira sannan su ce Allah mun yi imani auren ce an rabbika ko ko azaba Allah shine lokacin tashin alkiyama za a azaba Allah shi suke jira su bayyana a ranar alkiyama su ah Allah mun yi imani wannan suke jira duk hujjoji da annabi ke faɗa da abin da suke kallo ake nuna musu bai isa su imani ba sai sun zo mutuwa ko kuma sai a rayuwa suke jira su imani shirin su kenan Allah ya ce to kazalika fa'ala alladhina min qablihim haka waɗanda yake waɗannan kafirai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci imani tare da ruwan hujjoji Allah yake cewa haka kuka yi wa al'ummatan bayan hujjoji na tauhidi ba su ba saboda ka ɗaya ƙungiya da su da bai haka suke irin waɗannan haka Allah ya aikata kuma ga waɗanda ba su imani da yake nan ya halaka su ya halaka su to kamar yadda ya halaka da su su ma wannan su ji tsoron halaka ce kuma idan mutum ya ki imani Allah ya halaka da shi ya zalunce shi da zalunce shi ba an ba ta mafita ta jinka bisa Allah ce wa ma zalama ba Allah bai zalunce shi da halakar da bai zalunce bai zalunci wanda ya halakar da shi saboda da nufin sa bai gane shi ba walakin gano a kusa wani goma daidai duk wanda ya bari har aka halaka da shi aka ritsa da shi bai dawo ba to shi ya zalunci kansa wannan ba zai kama yi ba duk mumini duk musulmi wanda ya kashe kace a cikin sako bayan ana yi wa kansa kirari shi algar ko a rayu ne ya ƙi har lokacin mutuwa ya ritsa da shi Allah ya rage da azaba ko Allah ya zalunce shi ba shi ya zalunci kansa
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون dukkan wannan abubuwan da ake da wa'azi ba su tuba ba daga kafirci ko kai ma amma baka tuba ba Allah ya ce to wanda duk bai tuba ba su da ba su tuba ba a saba musu ya jama'a munanan ayyukan da suke aikatawa sai ya same su sakamakon da ya same su wa abin ma kanu bi yastazuna abin da suke izgili da shi na azaba cewa ne ce za a azaba sun tashi yau lafiya yau gobe lafiya yau jibi lafiya yau haka ma shi mai zuzuru yake ya ga yana ta sabawa Allah amma sai ya gidi ba ta shigo ta can yau ciniki ya yi nan muminin na gaske ba da ciniki ba shi yana tsaye a shigo shigo ake maka mala dawo dawo kai kuma ba da kai kuwa Allah ya ce to a lallai abin da su mummunan abin da kake aikatawa zai kewaye da kai ta yadda ba za ka fita ba kuma nan sai ka bayyana a cikin sa Allah ya shi to وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا Allah ya ce waɗanda suke mushrikai sai suka ce lau sha Allahu ma abarna abinda za su ce nan kowa ya ce shi ya yi shirka ko da ba irin abinda su suke kai ba daga kalmomi ne da suke gudanarwa a ba'ar wasu musulmi ko sai su ji mushrikai suke cewa lau sha Allah ma abarna min dunihi min shay'in da Allah ya so da ban bautawa min shay'in wani abu min dunihi wanda ba Allah ba inda Allah ya so shike nan da zai yi kafirai da kenan to muke ga wato da yake da suke kafirci shike nan haka da kaddara su haka aka yi su yace wala dhamna min dunihi min shay kuma da Allah ya so da ba mu haramta wani abu ba min dunihi wanda ba wanda Allah ba da haramta Allah ya haramta shi ba ba sun haramta sa'i ba ba da sauran dabbobi duk dabbar da ta yi ciki hudu na biyar in ta kuma cikin ce wannan wannan ta aiki da barin ci ta ko a rashin inda abu take sa'i sai sai wannan wannan sai gunki to ba sun har haramta abubuwa ba to wai sai suke cewa da Allah ya so da ba mu zama kafirai ba da Allah ya so da mu haramta abin da bai haramta to wannan kalmar duk wanda yake sabo ce to Allah ne kaddara mu to wai ne wannan in ya kamata a wakafa wajen lausha Allah da Allah ya so da da ya yi kaza to ita wannan magana tana da wani abu akwai gaskiya cikin bangaren ka akwai kuma ba daidai ba cikin ɗaya bangaren idan ka ce wani abu na faruwa abin da Allah ko bai so ba ka ba daidai ba ne to kuma ka ce dukkan abin da yake faruwa mummuna ne kuma Allah ya so shi ma ba to kaga akwai ba haka ashe akwai mashi a kai akwai mashi a guda biyu akwai mashi'a da Allah ya jingina maka kai ta kace inna hazihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila faman sha'a wannan mushi'a ta wace ce Allah ne ya ce wanda ya so ittakhadha ila rabbihi sabila ya bi ni ya bi ta farkin Allah kaga ya jingina maka mashi'a to in ka ki so kuma a nan kaga mashi'a ko ba haka ba amma mashi'ar Allah ita ma tana nan kuma wa ma ta sha'u da kuma to ta Allah ta ba za ka ji ka so shirya ba sai bayan Allah ya so to amma kai kana leke Allah kudura ne ka ga ya so ko bai so ba ba kana iya wannan to sai kai a kare da ta mashi'ar ta Allah shi ya san abin da ya shirya shi ya san shi yake da ilimi kai wadda aka baka yi amfani da inna hadaina husabila in ma shakira wannan duka yi amfani da abin da shi aka shirya mana shi ka sani mashi'ar Allah ke da mashi'ar ta ba to duk wanda ya ce ya gan shi kan barna ya ce to ai ai ai wannan shirin Allah ne a'a mashi'a waccan da aka ce man sha'ar da kan kai kai daukar sabilan ila rabbika والذين إذا فعلوا فاحشة نور لهم أبو الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها سأل الله جميل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله لا يأمر بالفحشاء شيء ما يأمر لي الفحشاء قالوا ما شيء أسبت يأمر لي الفحشاء haka wannan ya haka mutum ya tsaya kan abin da aka kore shi ne kaddara ta Allah ba ne a ta yake gaya aka kaddara masa ba shi ya yi amfani da abin da aka gaya masa shi ke yi imanu ba kullum mu ya sabu ne ba ku nika da ya gawa wannan magana kowa ya ta aiki don wuta ne dan aljanna ne ka sani oho to yi aikin yan aljanna in ka ganka kan kana aikin yan aljanna to ita aka kaddara maka ne an gane haka abin yake shi yasa akwai wani mutum da dan yanzu a ce a ce ka ce kai idan Allah ya kaddara maka abu kana barna a ce Allah ne ya kaddara maka to me yasa idan kuma Allah zai ba ka aljanna a sakamakon ka ce shi kuma Allah to aikin da Allah ne ya kaddara maka ta ita ma kaddara ce to me yasa zai ba ka aljanna kuma wani ne yau abu hanifa wata tambaya a wajen ita ce ta shigo cikin wannan na ɗauko ta nake baya wani ne ya ce wa idan allah ya ya ƙaddara cewa komai da ƙaddararsa ce to me yasa ya je azabtar da mu bayan kuma da bai so ba da ba saban ba an gani sai abu hanifa ya ce to me yasa za ka faɗi ɓangare ɗaya ai sai ka haɗa biyu da kuma in kai zai baka aljanna shi ma me yasa zai baka aljanna tunda ƙaddarar ku ce biyu ko sai ka haɗa biyu shi ne wani kuma da ya tambaye shi abu hanifa ne ya ce ya tambaye shi wannan kuma ya tambaye shi cewa me yasa ya Allah zai azabta da wuta yake azaba to ya zai azabta aljanu su kuma da wuta aka yi su kuma a kuma ya azabta su da wuta yana fara haka shi akwai wani hobi a kusa da abu wani kasan ya ɗauke shi sai ya rafa sai jini ya fashi sai ya tashi sai da sai kudin a ɗaya da zai kai a wani ga shi ya abusta a ai tambaya ce kuma kowace tambaya ɗin amsa ya tambaye ni cewa me yasa Allah zai azabta shaitan da wuta ko bayan da wuta yake shi kuma na shi ma da ƙasa aka yi shi ga shi kuma ƙasa ta cuce shi wannan ya ce kuma shi yanzu ya kawo makara bayan komai Allah ne ke kadara Allah ne ya kadara na jefe shi zai haƙar mutum da kadara ce ta haukarsa ashe tun da ya kawo makara ya san akwai sababi to ashe kenan in Allah ya kaddara kai sako to ya kaddara ma a zara kuma kenan ko tun da ya kawo da amin hukunci bai yarda da kaddara ta Allah amma ya yarda ta wacce ta saba dukkan wani mutum da ya ga kansa a kan haka wasu suna nan a wannan al'umma ta suna nan ce su kawai sun san da ne duk abin da ya zo kawai duk daidai ne a mu ba haka ba in an musu haka kuma sai su ce da su dawa da sai su daidai ne ko daidai ne sai a kan abin da yake ya dace da sauransu wannan ba ne to ما ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه كذلك فعل الذين من قبلهم Allah ya ce annabi yadda ka waɗanda suna faɗa cewa ba dan an kaddara musu sako da su yi shi ba haka nan waɗanda al'ummar da suke baya haka su ma suka aikata suka ƙareta manzanni a cikin abin da suka zo da shi Allah ya ce har ala rasul illa balagul mubin amma ya annabi Allah ka kaddara da waɗannan maganganun nasu kai dai isa da sako ba abin da yake kan maganganun sai isa da sako sauran ko ba mu shi aiki na ne shiryar ko in kyana mutum yadda yake aka
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين idan kuma ya zama da ya kai na tashi a kan abin da suke yi ya ce a'a ka- ka bari a baya al'umma ta baya ma mun aiko mun aiko wa kowace al'umma manzo kamar yadda muka aiko ka cikin waɗannan ya annabawa kuma abin da yake cikin saƙon su shi ma irin saƙon ka ne da ta zo ba ta kai musu ku bauta wa Allah shi kadai ba ku kyara bauta wa shaitan da ku da gunkuna ba to su ma annabawan baya abin da suka zo da shi kenan su ma za su kai ku bauta wa Allah ku zaci bauta da biye shekara wannan ya nan ya kunshi la ilaha illallah an ibudullah wa tajtanibu tagut ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu ne dagutu dagutu fasara sa kan da ya wanda ake yi ita ce shine shekara ko ta farko shekara amma dagutu duk abinda kowa yana tana iya zama dagutu duk abin da zai zama maka hijabi ya raba ka da Allah ko ya shiga ta kai ta gutu to Allah ya ce ijtanibu kalma ijtanibu ya fi kufuru ba ku bar agutu ba ijtanibu ku nisanci kusa da ma agutu ka kuke da haka duk wani abin da zai shagaltar daga Allah ne saka kanka da shi kowa ya ce sai dai ta in dai lalle za ka zama maka sababi sai ka tsaya ka yi kalle-kallen da bai daidai ba ka yi ka yi ka hana kanka to zama baka da waya kare sai ta dawo jiki to duk wani abin da zai zama hijabi tsakanin bawa da Allah to dagutu ne wannan ko mutum ne kuma ya zama yana jan ka zuwa sabawa Allah dagutu ne shi ma Allah ya kiyaye mu amin wa man hada a cikin jama'a waɗanda aka aiko wa manzanni akwai wanda hadan lahu Allah ya shirye shi da shiryarsa wa minhum man haqqat alaihi dalala akwai wanda kalmar bata ta tabbata a kansa Allah ya yi ba zai shiryu ba to yaya haƙaƙa alaihi dalala kenan Allah a iliminsa shi ya san wannan mutum ba zai shiryu ba to wannan kalmar sanin Allah ya tabbata a kansa amma Allah ba shi ke ɓatar da mutane da kansa idan ka ga inna Allah la yahdi liqauman zalimin inna Allah la yahdi alqauman zalimin Allah baya shiriyar mutane azzalimai to ai anan in baka ba da hankalinka ba sai ka kamar cewa kenan wato Allah ba baya shiriyar waɗannan kafirai kenan a'a inna Allah la yahdi qaumal zalimin qaumal kafirin Allah waɗanda bin shirya ba su kafiran sai da suka zama kafiran sai da ya ce to bari ba ku kafirun ku ne kaga la yahdi qaumal da zalimi da kafirai sai da suka zama zalimai suka zama kafirai sannan ya ce to ba zan shirye ku ba duk wanda ya zaɓi wani Allah sai Allah ce to na fi ka rashin zaɓin ka nuna yi zaman ka inda kake misali yanzu mutum ne ka taho za ka tafi wani gari sai ka je wajen wasu hanyoyi da suka rarraba ko baka san sirrin hanyoyin ba sai ga wani yana zaune masanin hanya ka kalle shi ka gane masanin hanya ne ko ya amsa maka da shi eh ya san hanyoyin ka tambaye shi to da Allah ina ne hanyar da zan bi in je gari kaza kuma mai aminci ya ce a ai a cikin waɗannan bar waɗannan duk nan ma ba su can baya ka baro ta nan za ka bi ita ce za ta sadar da kai da wannan garin kuma lafiya lafiya nan ɗaya da akwai ɗan fashi nan akwai miyawa nan akwai dabbobi masu zalunci inda ka yi to kaga ka tsaya ka tambaya to sai ka ce masa na gode na gode sai ce a to tunda ma haka daga kan godiya bari ma in raka ka sai na fidda kai har hanyar da akwai waɗansu tudunai da waɗansu shortcut na hanyoyin nuna nuna maka annabi kaga ka karɓi shirya sai ya raka ka cikin shirya an gane to amma ka kaddara wannan mutumin da ka zo ka ce masa ina ne hanya ka ce hanyar shahara malam in za ka nuna wa hanya sai ka ɗauki hanyar da ya tabbatar da wannan mutuwa na kai kuma sai ya ce ma zo riƙe kai ce kafin bayan ya gaya ma zai bakka to shi ne Allah yake barin kafirai cikin batan ne kishiriyar da su wanda kuma ya jahadu fi na shi kuma da na hadiyar da su guda wanda kuma ya ce mu yake ne wasu mu ce kaga ta farko kin mu na to haka yake na bara to fasiru fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru kai fa kana aqibatul mukazzibin in kun yi kun ga yaya ƙarshen wanda suka kare ta ayoyinmu da manzannin mu suke a baya ya ya kasance ba mai daɗi ba ne ba to kuma sai ku kiyaye to da Allah ce siru fil ardi dan kalmomi na Qur'ani kowace ta zo tana da yanda ta zo da ita zaka bata tafiya da muke yi a cikin ƙasa muke yi ko kuma a kan ƙasa a kan ƙasa haka ake da to amma a cikin ƙasa muke yi fil ardi Allah ya ce saboda wannan duniyar da ake ga kasar to akwai abin da ya zagaye ita duniyar wani ita ma duniyar da wannan take rayuwa saboda a cikin wannan abin muke saboda a cikin ƙasa muke tafiya kan wannan ita kuma ƙasar wato rayuwar ƙasar akwai gila aka ce da ya gewaye duniya wanda daga nan ita duniyar take karɓar madadinta rayuwar duniyar da take ba wa rayuwa ga waɗanda suke rayuwa kuma akan ƙasa to siru fil ardi tunda ita kasar ma a cikin waccan take to ashe a cikin kasa muke dan waccan ita ce kasar ba gane wajen ma sai abin an gane to je
إن تحرص ina على ganin ko ne ne bayan ban yi shi daidai ba yadda na gane ko kuma na yi shi daidai ba a gane ba kai ne to إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل mm.
وما لهم من ناصرين انت حرصت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هداهم kwaɗayinka ya annabin Allah a nan Allah ya tabbatar da manzon Allah a salama mai kwaɗayi ne ga shirya al'umma ya ce idan kana tsananin kwaɗayi ga dukkan al'umma ka su shiryu a a wannan ba zai yi ba ya annabin Allah hakan ba zai yi ba inna laha la ya hadi ma ubangiji baya shiryar da wanda ya bata wanda ya zama Allah dama can ya kaddara masa can shi ya san batacce ne a ilimin Allah kuma ya ɗauke shi ta farkin batan Allah zai bashi ba zai shiryar da shi ba wa ba lahu min nasirin idan ko bai bata ya je da batarsa a gaban Allah to ba shi da mafuka dan ba mai taimako ba mai batarsa a gaban Allah in kana so a karbe ka a wurin Allah to mutu da imani to sai Allah ya kaddara masu ceton ka ko da kai baka kai ba wasu sun kai sai su jawo hannun ka amma in ka mutu ka mutu ka mutu ka haɗu daga Allah ba ka wuri gangariya to ma laka min nasirin ba ka da mai taimakon ka ba to وأقسموا بالله جهد أيمانهم ليبعث لا ليبعث الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون واقسموا بالله mushrikai suna rantsuwa da Allah da Allah jihad aimani iya kokarin rantsuwa su suna yi da zatin Allah amma bari ka ji abin da suka yi da zatin rantsuwa da zatin Allah bayan sun rantsa da zatin Allah sai kuma suka sifanta Allah ne da gajiyawa wanda yake rantsuwa su yi suka rantsa da Allah sai suka ce wai la ya ba asu Allahu bani mun rantsa da izzar Allah Allah ba zai tashi wanda yake wanda yake rantsuwa su yi la ya ba'athu Allahu man Allah ya ce bala nafayun nafi eh su sun ce la ya ba'athu ai sun kore sai kuma Allah ya ce bala shi ma sai ya kore abin da suka kore ya ce a a ba haka bane abin da kuke cewa ba zan tashi matacce ba sai na tashe shi za'ama alladina kafaru allan yub'athu kafirai suna cewa wai ba za su a tashe shi ba amma rayawa ce kul ga ya musu ya annabi na bala lalle wallahi sai na tashe su wa rabbi hada da rantsuwa da ni in ji Allah ka ce ina rantsuwa da ubangiji na la tubu afun thumma la tunabbi unna bima amiltu ko kuma an gaya muku ne kuka yi to wa'adan alaihi haqqa ai Allah ya yi alƙawarin tashin alkiyama alƙawari kuma wannan yana da Allah ya riga ya ɗauka alƙawari an gama walakin na akasar nasi la ya'lamu amma yawan mutane ba su sani ba ko kuma sun sani suna aiki irin wanda kamar wanda bai sani ba kafirai ba su yarda za a tashi alkiyama ba mutanen makka shi sa ba su sani ba ba su san Allah ya gama wannan alkawarin ba ba su san sai takin ba kai ko mumini wanda ka yarda za a tashi yana daga cikin imani rukunai na imani ka yarda alkiyama gaskiya ne sai ta tashi in ba wannan kai ba mumini bane ba to kai da ka yarda da wannan sai ka ga mutane da suka yarda da wannan suna aiki irin aikin wanda kamar ba yarda ba domin in ka san sai an tashi alkiyama to an tashi alƙiyama ta za a ci za a ce maka sannun ku sannun ku ai ka san fage ne ne tashin hankali to to to ka yarda tashin hankali da same ka bayan kuma ka imani za a yi kuma sai kake aikin irin wanda lalle in ka bayyana a wurin wahala za ka bane za ka ci kaga sai ya zama kamar baka yarda ba ku imani ne wani iri haka jama'a muke ayyukanmu suna nuna kamar ba za mu tashin ba amma mun yadda kuma mu za mu tashi domin yanzu in wanda ya yi zai tashi ne a yawa idan talaka ne ma'aikaci a wani wuri tun da za ka je kai aiki ta ba zai ha'inci ba tela ba zai rage yayi ba ba zai cuta ba ma'auni ba zai kawai dudu ba ya san zai tashi ranar alkiyama haka nan idan kai mai mulki ne ba za ka cuci talakawanka ba ka san sai an tambaye ka in kai mai kuɗi ne ba za ka yi azalunci ba ka yi handima ba ka taushe na ƙasa da kai ka kai ka duk ba za ka ka san sai an tambaye ka ba za ka ringa neman kuɗi ta haram ba ka san sai an tambaye ka to da ake ta yin wannan to an fasa zaton ganin cewa za a tashi ne to mu tsara duba ƙarfin rai ne Allah ya kiyaye to ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أنا سأل الله يبين فبيو لذلك فائدو جن تاشن القيامة إلا وتدليل نتاشن القيامة الله ذي تاشيت ليبين لهم الذي يختلفون فيه don ya bayyana wa kafirai da mushrikai wannan abin da suke kokarsu a cikinsa addinin Allah sun ce ba addini ba ne ba da Allah ya aiko manzan Allah manzan Allah ma sun ce ba manzan Allah ba ne ba to zai tashi alkiyama ne bayyana don ya bayyana addini na wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an aike na ne gashi kuma ga ni kuma ga ba bayani ya kare ba an bayyana to Allah zai tashi alkiyama dan ya bayyana wannan haka zai tashi alkiyama dan ya bayyana abin da yake tsakanin mu'mine da kafirai da izgili kun ne wa mu'mine izgili kuna ganin suna bauta wani abu na shirme ba daidai ba to sun tashi ga mu'minan kun ga irin matsayin su kun ga irin matsayin ku bayani ya tabbata abin da ku suke sabani a kansa na cewa ba za a azabta su ba shi ma ya bayyana ga shi a fili a ranar alkiyama wal ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kazibina abu na biyu kenan domin tashin alkiyama dan kafirai su tabbatar da cewa su makaryata ne ne ƙaryarsu sun ce suna bauta wa gunkuna ne wai dan Allah abokan tarayya Allah ne da za su cece su a wajen Allah yau sun san ƙarya suke suna cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah sun ga mala'iku khadimai ne na Allah bayi ne na Allah sun san ƙarya suke to kuma wani abin ciwo shine ranar da ƙaryar ba gyara kasan ƙarya ne gyara tana da don kai karya maza maza Allah ke da ke ka za ka iya kwabar da rike ta kafin ta kai ga illa to ka samu su fito ra karya a ranar lahira an gama ka yi karya a duniya kuma ka bayyana a ranar lahira makaryaci to ba gyaran karya sunan ka kenan har abada
إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إن inna ma qawluna tashin alƙiyama da suke ganin wani tashin hankali ne a shakun sahalun jiddan a wajen mu lamari ne mai sauki a wurin suna ganin wannan ya mutu a can wannan ya mutu a can wannan ya mutu a cikin ruwa kafin a jirgin sama kafin ya zo ƙasa ya dagargaje wannan zakoki sun cinye duk a ce kowa sai ya tashi wannan ya mutu sun san inda kamarinsa yake ya diddige an shekara da shekaru ya diddige ya zama ƙasa an yi gida a gidan ko an haƙa wurin ma ba a ga komai ba to wannan kuma a ce zai tashi Allah ce a ba san ƙaununa ba ne ba san mulkin inda ma ƙaununa haƙiƙa mu idan aradna shay in muna in muka nufi wani abu ya faru to ƙaununa faɗin mu ga wannan abun an na kula lahu ko sai mu ce zama ko me shi fayar kuma sai ya zama don haka idan kun da gargaje a ko'ina ba magana ce da za a ce to ina ƙashin wane yake a ina yake kuma ƙabar ina take ina jikin ya fara a kun duk inda wane take haɗu ta haɗu shikenan sai tashi kuma to sai wasu masu diddike da lalibe suke ta to a nan da Allah ce inna ma ƙaununa da shay'in wannan fa'ida ne ta lura kuma faɗinmu ga abu to shi wannan abin da Allah ce shai'un to ai kamar in dai saman mene yana nan to ai yana nan kuma aka ce masa kun kenan idan ko babu shi ƙaununa to muhali ne in ji malaman tauhidi cewa a yi magana da ma'aduni to menene aka ce a Allah ne fa nan yake magana kai al'adun ka kenan kai ba dan Allah inda maƙaununa li shay'in wannan abin da babu shi din amma a shi akwai plan ɗinsa ai kudura Allah to Allah ya hango shi to kamar ma ya samu ne kafin ya samu shi yasa aka kira su shehu wannan kenan ko kuma a'a tamsili ne wannan ma cewa idan Allah yana nufin abu sai ya ce kun to sai ya ce sai ya yi kalmar kun ma kawai misali ne mafi kusanci aka ba dan a gane ba wai sai ya yi amfani da kalmar ya ce kun ba a inda ma ƙaununa da shaidai za a rarrawa kawai shi kenan yayi ba maganar wani abin a ce sai kaza kaza kaza kaza wa ma amruna wa ma amru sa'ati illa kallam zil basari aw huwa aqrab to duk misali ne misali ne wannan zaka Allah sallama masa shine daidai kawai na'am shine ma'abucin lamarin إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نكون له كون فيكون في wanda ya imani da cewa haka lamarin Allah yake sai ka fi kufa a nan sai ya mai da kuru da shi ko kai kuru ya wanda yake cewa abu ya zama ya zama ga ni na zo wurin ka kaza nake so Allah ce ne ya zama eh sai ka kuma ban matsayin shi da Allah sai ya ce ya zama shi ke sai ya zama to والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين هاجروا في الله حقيقة وأن سكي هجرة في الله أتكلم شأن الله akwai alhijiratu ilan lahi akwai alhijiratu fillahi kuma suna da bambanci hijiratu ilan lahi shine wanda a inda kake wani abu bai maka ba za ka yi hijira zuwa inda ya yi maka amma ba cikin wato wani abu kake nema a wani wuri nan ba ka cikinsa amma in kana so ka same shi sai kai kaura daga nan zuwa inda za ka zama cikinsa to wannan hijiratu ila ka za ki to da an ci da ya ce wannan zina hajaru ilan lahi to da su waɗannan sahabbai da ba cikin tafarkin Allah suke ba za su koma cikin tafarkin Allah kamar yadda wanda in aka ce ya hijira zuwa kaza da ba cikin wannan yake ba zai koma sannan ya shiga cikin abu amma hajaru fillahi dama a ciki suke wani yasa za abu yasa zai sake motsa su ko larura ta koma irin cikin wani a ciki suke ba su fita ba kenan hajaru fillahi kenan waɗannan sahabban manzon Allah kenan waɗannan waɗanda suka yi hijira ka duba aka ce hajaru fillahi ba a ce hajaru ba hijira ko irin wanda sahabban suka yi ko kuma ta kaurace wa wani abin da Allah baya so sai an samu mufa'ala sai an yi gogai sai da karfin sai aka za ka za ka bar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira sun bar mahaifansu sun bar ahalinsu wasu sun bar dukiyarsu sun bar abin da suke so suna kallo na garinsu sun tafi saboda zatin Allah to wannan kana ganin abu ne cikin sauƙi mutum zai shiga kawai da tafi a haja sai kai gogayya ka kalli gidanka ka kalli Allah ka ce ka bar gida ka kalli iyalinka ka ce na bi manzon Allah ya fi iyalin na ka kalli to sahabbai sai da suka yi wannan kallon to sai sa Allah ce hajar to haka duk ne sako na Allah bai saba jin sako sakon da yake in zai kawace wannan sakon sai ya yi matukar kokari da zai kalli Allah ya kalli sakon ya kalli sakamakon sakon ya jefa sakon da hajjaru billahi waɗannan sahabban manzon Allah sallama sun yi hijira a cikin zatin Allah cikin sha'anin Allah a cikin addinin Allah min ba'd ma zulimu Allah yake faɗar bayan an zalunce su kafin su hijirar ba salin alin aka basu ba an zalunce su an takura su
na'am cikin magana wannan waɗannan wannan dan Allah ina yawa dan uwa na siya ku kyale ku ɗauki bakin ku daga sahabin mai Allah kowaye in dai sunansa kenan na'am
in dai ya sunansa sahabi na annabi to ka ɗauki bakin ka daga kansa kawai wanda Allah ne yake gaya mana ya ishe mu ya zama haka hajaru billahi waɗanda suka yi hijira suka bar waɗannan kuma shi yake cewa billahi dan zati na suka yi, cikin zati na suka yi, cikin jami na suka yi. annabi ke da mutum sahabbansa Allah ya ce lanu bawu annahum fid dunya hasana wallahi za mu shi musu shiri shiri kyakkyawa a wannan duniya to shine aka ce wani shiri kyakkyawa ne Allah ya nufi ka san hijira ta farko daga Madina ai daga Makka zuwa ai Habasha ake waɗanda suka yi su ake nufi a wannan masu hijira farko to za mu shirya musu saboda habashe da suka je a raɗe suke za mu shirya musu fi duniya hasana wani masauki kyakkyawa a madina a gaba za su dawo musu masauki za su dawo su je madina su zauna su miƙe kafa idan ma su ɗan makka ne ba wanda suka hijira zuwa zuwa habashan ba wanda suka bar makkan gaba ɗaya suka bar komai nasu suka tafi madina allah ne musu albishi lamu bawwi annahum fi duniya hasana ba sun ba dukiyarsu ba za mu ba su wata a can a madina ba sun ba uwansu ba za mu ba su wasu ɗan uwan a madina ba sun ba matansu ba za mu aura musu mata kyawawa a madina duk duniya hasana wannan hasanar ta duniya ce Allah ce za mu musu wannan shirin wal ajrul akhirati akbar kuma wannan shirin namu na duniya ne lada tanadin mu na lahira da za mu musu akbar min hasanatu duniya wannan kyawawan na duniya ina ai tanadin da muka yi musu na lahira shine mafi girma shi sa Umar ta safa Allah ya kara masa yarda idan ya zo in ya zo rabon gari mai yaki da sakake da taron yaki suka ciwo yaki ana raba gari masu yace to wannan gashi hasana ce ta duniya a duniya kuma amma abinda Allah ya tayar da maka can aka bar kai ma gashi rike wannan kun a can eh laukanu ya da sun kasance sun sani suwa kaga shi nan mai tafsiri sai ce alku'ail kufaru awal mutakhallafuna awal mutakhallifuna ko kafirai ake nufi da sun san cewa wanda duk yi hijira Allah zai masa tanadi a duniya ya masa tanadi a lahira ai su ma da sun kaurace wa shirka sun tafi zuwa imani ko idan da kafiran ake kenan in kuma in kuma da sahabban manzon Allah ake za a iya yiwa da sahabban manzon Allah ake cewa wannan abin da muke musu shi ya fi alheri da sun san irin wannan da sun nemi hijirar in ta sake faruwa su sake tafiya da sun nemi daɗi da kuma tarki a cikin aikin alkhairi tunda hijira aikin alkhairi ce da sun san abin da muka tare da musu da sun ƙara aikin alheri fiye da wanda suka yi ko ku a'a waɗanda ba su hijirar ba da su ake suna nan mu ne su ba su hijirar ba Allah ya saki da sun san abin da muka tare da da kyakkyawa ga wanda ya hijira da kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa ta lahira da sun yi suma sun shiga cikin wannan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa wannan ayat ta sauka akan waɗansu wato keɓaɓɓun manya-manyan sahabbai talakawa kamar irin su bilal irin su suhaib irin su ammar irin su habbar da makamantansu kaga tun da ya ce min ba'ad ma zulumu su ne aka kama su aka ringa azabta su kafin a zo magana hijira zuwa madina sun sha azaba kala kala musamman su haifi shi lokacin da yanzu zai fita ya ce to kun gare ni mai girma ne na girma in na zauna ba zan muku amfani ba na yi shekaru idan kuma na tauba abin da zan cutar da ku kuma dukiya ta gaba ɗaya na batta na ba ku suka ce a don haka ne to yana da dukiyar ta ake wuce sauka lafiya yana zuwa madina shi ne abu bakar ya tare shi annabi musa alwasa cewa ya yi ciniki da allah wannan abin da ya ya bari a nan to shi kenan allah ya siya zai biya shi cinikinka ya yi riba ya sahi shi ne wanda umar yake cewa ni'imar rajul suhaiba law lam yahdi Allah lam ya'si suhaibu madalla da mutum suhaibu ko baya jin tsoron Allah ba zai sabe shi ba ko da Allah bai yi wuta ba shi ba zai saba Allah ba domin ya abudullah hubba ko tawa Allah yake dan soyayya ko da Allah bai halarci wuta ba cewa zai halarci wanda ya bai bauta masa ba shi ba zai saba Allah akwai manyan bayan Allah ba akwai manyan bayan Allah da haka ɗan uwa nan ne mu dage mu ɗauki tafarki idan idan baka zama saniya ba zama ɗan akuya idan har ba za ka iya zama irin ba za mu iya zama irin waɗannan sahabban na manzan Allah da suka miƙa dukkaninsu ga Allah ba to mu miƙa mafi yawa namu ga Allah ba mu tafi mana amma da haƙiƙa da haƙiƙa da zaman yayyawa Allah ka tashi himmamu
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون sai Allah ya ci gaba da wasu kasu dai su waɗannan dakarun masu hijira khadiman manzon Allah sahabbansa yace allazina sabaru su ne waɗanda suka yi hakuri a bisa cututtuka da mushrikai suka yi musu suka yi hijira don bayyana addinin Allah kuma wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma yatawakkaluna ala rabbihim kaga ba a ce yatawakkaluna ala rabbihim wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah kadai suke tawakkali suke dogara wannan kalma ce wadda shi ma in ka tara mu irin mu irin mu da yawa sai ka ga an fara da yawa haukan wannan ba ya tawakkaluna ala rabbihim lalle kakan dogara ga Allah musulmi dole ne za a samu lokacin da yawa ma wani wani kuma kaɗan yake dogara yana dogara da Allah cikin sha'aninsa haka ne to amma yadda ayat ta zo ba da ba da ne wannan ake dan ka dogara da Allah ne ka dogara da Allah gobe ka dogara da Allah ma wannan shekarar ba ma wannan shekarar kuma ka dogara da wannan Allah baka hauka wannan ayat dan anan Allah ta yi ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah kadai suke dogara ba sa dogara da wani Allah to hawa na kan wannan yaya wala mu kai ne su wala mu yi zama ga Allah kadai ba wa yake dogara ko yaya in mutum zai sufanci da dogara da Allah kadai yaya zai zama wasu suna kuma misunderstanding su fahimci ba daidai ba wurin cewa dogaro ga Allah sai kuma hassi kuma wani abin da shi kuma wuce wuri wanda baki ake nema. Dogaro ga Allah haɗuwar abu uku shine yake tabbatar da bawa ya dogara ga Allah. Baki da zuciya da gaɓoɓi su haɗu kan abu ɗaya ba su ɗaya bai saɓa wa ɗaya kan abin ba. Sannan mutum ya zama madogari ga Allah. Baki ya ce ya dogara ga Allah. kamar yadda manzon Allah azza wa jalla wanda ya fita daga gida yace tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah za a ce ku fita kaga wannan aikin baki ne ka furta ka ce Allah na dogara gare ka wannan kenan baki ya faɗa to sai a duba a ga kurmayar zuciyar wannan mai bakin yaya yake a cikin wani abin da kake nema kake cewa to ai mu za mu dogara ga Allah amma zuciyarka ta hararo wani wanda shi ne kake ganin in bai yaba ba za a yi in ka ga wannan kana kan wannan to bakin ka ne ya dogara da Allah zuciyarka ba ta dogara da Allah an gane to idan aka samu baki ya dogara da Allah zuciya ta dogara da Allah saura ne saura aiki aikin mai dogaro ga Allah shi ma sai a ga dogaran ga Allah naka na bakinka da wanda ka kudure a zuciyarka kuma a cikin aikinka a cikin aikinka kuma sai a ga madogari ga Allah to yanzu kai ka ce ka dogara ga Allah akan wata musiba ko wani abu da ya same ka faɗa da baki a sa zuciyar ta kama ka karɓa cewa dai Allah ne ya kaddara mu da kai na dogara wannan to kuma ka zo kana in wani yaro ne ya fatar da wani ka zo kuma ka kama ka kulle shi ka zo kuma kana kana da banda ka ka kasa bacci to duk ina da dogaro dogaro ga Allah gaba ta karɓi dogaran zuciya ta yarda baki ya furta to wannan ba magana to amma yanzu idan na dogara ga Allah saboda ina neman aiki sai zama na a gida kuma da Allah na dogara a zuci da Allah na dogara a baki gabata ma ta dogara ga Allah ba ta ba ta ko ina ba duk yanda rabo na yake an kawo to wannan kuma ba shi ne dogaro ga Allah na'am dogaro ga Allah ka dogara zuciyarka ta dogara ga Allah bakinka ya dogara ga Allah gaɓoɓinka su tashi su tafi neman aiki ka tafi ka kai takardar ka can a ce babu ya haƙuri ka kai takardar ka can a ce babu ka bi sababi amma dama san da ka je gaban wanda za ka ajiye wa takardunka a teburinsa da kake kallonsa kana kallon Allah in ya kaddara maka sai ya karba in bai kaddara maka ba zai baka takardunka da ya baka takardunka sai kace masha Allah ba nan bane ke sam ya zama baka da wani damuwa saboda ka dogara da wanda zai baka ko ba shi ya baka ba to da wa za ka ji damuwa da wanda bai baka ba in ka dogara inda wannan ka dogara da ba zai baka ya hana tare da sai ka gunduma masa ashirin ka ta azaba to kuma ina dogaro ga Allah amma in dai ka yadda Allah ne ya hana kuma dama da shi ka dogara to ina fa shi tsakanin bawa da Allah babu Allah ya maka to da haka bawa tsaya kan dogaro ga Allah da gaske to kuma zai ga yadda Allah zai masa na'am kuma sai ya bi sababi wato rashin abubuwa da kake ganin ko a kasuwanci ko a zuwa lamari baya tafiya da ne akwai tasgaro a wani an samu karaya a wurin dogaro ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya a zangar gaskawa yana cewa lau tawakkala ibnu adama haqqat tawakkul da Allah ya da bawa na Allah ya dogara ga Allah iyakar dogaro a kaji ba haqqat tawakkul iyakar dogara wanda ya haɗa waɗannan abubuwan da aka faɗa Allah ya manzo Allah ke la yarzuquhu Allah kama yarzuqu yarzuqu ayya da Allah ya azurta shi kamar yadda yake azurta dudu daga du bima san wata ruhu bi dana idan tsuntsu zai fita bai san inda za shi ya samu abinci ba bai san wurin ba amma in ya kada fa bakatun gaba fa fa kawai ya dogara ga Allah sai ya samu to yana tafiya ba komai a cikin sa kuma ya dawo cikin sa to bawa da ya dogaro ga Allah irin wannan to ka gani amma ka ga dogara da mu mu ne biye biye ne Allah sa wani ke san wani zai kaga cewa to shi ke yana aiki da MTN to MTN idan ba ta yi ba kuma abu zai ina tsaya daidai idan rabon ka ne ka dogara da Allah wallahi kowa za a kawo wallahi sai yayi da kai in ba rabon ka bane kuma dama can abin ya zo ƙarshe ko na abu ka tafi kawai ka dogara da Allah ka tsaya ka ga taimakon Allah na'am وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون lokacin wannan waɗannan manyan kafiran suke cewa to shi da yake cewa an aiko shi an aiko shi yana ta wannan maganganun ina masu rakiya mala'iku suke tun da dai Allah ne ya aiko shi kuma Allah yana da mala'iku to ina ɗan rakiyar tasa shin kuma an Allah zai aiko me yasa ma ba zai aje shi ba shi a cikin mai gaba mun san shi ba ɗan gidan wancan da wani me zai sa Allah ba zai aiko mala'iku ba daga sama su zo suna cewa ga umarni daga ubangiji Allah ya ce a ma arsalna min qablika illa rijal ai annabin Allah ga ya musu ba mu aiko kafin kai ba ma ai ba kai ne farkon manzanni ba to manzanni na baya ba mu aiko su ba sai mazaje irin ka mutane irin ka nuha ilaihi ko yuha ilaihi nuhi ilaihi ko nuha ilaihi mu ne musu wahayi ko ane musu wahayi wato kaga dai kar ka sake ka ce annabi mutum ko shi ka ce annabi mutum amma ka ce ba kamar kowa ba basharun lakal bashar ya ce rijala ba mu aiko ba sai mutum amma fa wanda muke magana da shi wanda yake magana da Allah ai mutum ne wani iri kuma yawwa to Allah ya ce ba mu aiko ma manzanni ba na baya sai mazaje waɗanda muke musu muke wahayi gare su fasalu ahla dhikri ku mushrikai in ku ba ku da ma'aika da aka aiko muku ai ga yahudu ga nasara nan annabi isa yana nan annabi ne annabi musa yana nan annabi ne ku tambaye su ku ce a baya mala'ika muka aiko ko kuma mutane in kuntum la ta'lamun in dai kuma ku sani ba ku tambayi masana wannan kalmar fafada ce ba wai sai akan wannan kabiya ba dukkan abin da ba ka sani ba to ka tambaye wanda ka sani damana cikin sauƙin kanka wahalar da kanka tambayi masani in baka sani ba ko me harka addini da harka duniya ba za ka zama cikin duhu ba umarni ne daga Allah to بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وما لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kuma waɗannan manzanni da muka aiko su bilbayyana ce dan jari da magaruri dole ya zama muka alifi da wani abu ko shafafe ko a fili waɗannan manzanni da muka aiko dukkanin su mun aiko su bilbayyana ce ai bil hujjatil wadi da kuma da hujjoji bayyanannu wasu guri da kuma littattafai da ayoyi da kuma littattafai hujjoji mu'jizoji ko kuma littattafai gaba ɗaya Allah yana aiko manzo ba ya zo ya ce kawai an ce ku yi kaza ba bai gaya muku dalili ba ko bai gaya muku yadda Allah yake so a yi ba a'a dukkanin manzanni da muke musu wahayi muna saukar da su mutane ne kuma in mun saukar da su muna saukar da su da hujjoji da kuma littattafai wa an zana zikira kai ko ya annabin Allah ta ka hujja da naka littafin zikira alqur'ani mun saukar maka shi ku bayyana lin nasi ma nusila ilayhi dan ka bayyana wa mutane abinda muka saukar gare su wannan kalmar ta rufu a wajen wasu waɗanda suke ganin cewa alƙur'ani shi kaɗai ya ishe su ba za su ji wani abu daban ba ba shi ba ko daga annabin ku ya kullo ba sa kuma kallon abin da ya inganta ko bai inganta komai ingancinsa in dai ba ƙur'anin ba ne to za su aje wannan ko ba daidai ba ne dan an zanna ilaika zikira mun saukar da maka da alƙur'ani ya wannan wurin saukar da alkur'ani a ciki akwai Allah yana so Allah baya so Allah yana so Allah ya isa annabi sallama duk wanda yake cewa qur'ani ya ake shi shi kadai misali ba komai to annabi ya fassara qur'ani gaba daya akwai inda aka annabi duk abin da Allah ya ya aikar ya saukar ya dauki filla filla kaza aya aya inda ake tafsirin haka annabi ya fassara qur'ani idan annabi ya fassara alkur'ani haka waye zai zo ya sake tafsiri a hankali wani wani dabari ko wani kurɗabi ko wani waye zai zo zai tafsiri bayan manzon Allah ya fassara abin da aka sauka masa da kansa kuma shine ma abincin qur'ani ai kaga lalle tun da kaga haka lalle tun da larabci ne bayyananne ne larabawan ana saukar da qur'ani ba sai an fassara masa sun san abin da yake magana to in haka ne to da Allah ya ce kuma litu bayyana linnasi ma nuzila ilayhi an saukan maka yanda aka saukar da kan aka kallafa maka kai wa mutanen bayanin abin da muka saukan maka to shi kuma nan ya aiki ka gane kaga kenan inda ana nufin bayanin fassara alqur'ani dalla dalla to annabi da sai ya fassara alqur'ani da wannan nasu Allah ya ce sai ka bayyana wa mutane abin da muka saukan maka to ko me yasa ba a samu ya fassara ba shi yasa aka san cewa a nan shi qur'ani akwai mu- akwai wanda yake mutashabihi akwai muhukami ma'ana akwai wani wani wurin da a fili yake fai ana faɗar aya ka gane kowa ma ya gane kowa ba larabin ba wanda ya san larabci ma zai gane akwai ɓangaren da wannan wurin komun sanin ka da larabci a cikurkuɗe yake haka cikin alkur'ani ne ba za ka- ba zai fassaru ba iya shi kaɗai to ya za a yi da irin wannan in an gano sai a ɗauki wanda ake ganin ba zai fassaru ba idan akwai irinsa cikin wanda yake bayyananne sai mu tafi da shi wurin abin can ɓangaren da yake bayyananne sai mu ce to ga abin da ake nufi to in muka haɗa da can da nan ɗin mun kasa ganewa ya za a yi sai mu tafi wajen mai Allah shi sa kuke yin sahabbai suna tambaya ya sa'alu naka ya sa'alu naka ga Qur'ani kuma a gaban su na'am
amma suna tambayar abu saboda ya ci kurkuɗe musu tare da sun san larabcin sai annabi ya yi bayani to an zanna ilayka zikra litubayyana lin-nas mujmanin abin da yake cikin qur'ani sai kai ne mai bayanin sa ya rasulullahi wani lokacin annabi ya bayanin da aiki ma ba da baki ba yace ku ga yadda za ku fasarar qur'ani ce amma daga wurinsa zai bayyana amma ba za ka ce wannan abin da ya bayyana kuma ayar qur'ani ne hadisi ne ko na'am
aikinsa ne dole maganarsa ce dole ta ko ba za ka ce wannan ayar Qur'ani ce ba kaga dole wannan ya zama cewa ajiya ce Allah yayi kamar Allah ya ce mun saukar maka da alqur'ani kungurungun gashi nan ko mun kallafa maka kai bayani da kowace sura ce bayani kowace hanya ko ta hadisi ko ta ko me ma kai bayanin abin da muka saukar musu su gane Kun gane Allah ya saukar da abubuwa da yawa a dunkule a cikin Qur'ani wanda wannan abubuwan su in ka tashi yadda za ka yi su sai ko da ka yi su ba daidai ba ka ce kuma a dunkulen za ka bar su ko kuma ka tafi wajen hadisin manzon Allah ya fasa maka abin da kake yi na'am
sannan ka yi shi daidai haka ya kuwa a gane lallai ne ba wai duka abin da aka samo daga annabi sallama na hadisi aka ce an tsaya akan haka yake ba A'a, Allah ya kaddara wa wasu masana tun daga kan lokacin sahabbai din waɗanda suke iya tabbatar da wannan eh annabi ya ce wannan annabi bai ce ba na'am har zuwa lokacin mai na'am shikenan da haka an zanna ya laka zikir litu bayyana lin nas ma nuzila ilayhi wala annahum yatafakkarun kuma ko ba yi sa ya tafakkuri idan ka gaya musu abin da shine ake nufi su bi Allah da wannan abin kuma su gane Allah da wannan abin na'am To,
أفأمن الذين